أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a yammacin 27 ga watan rabi'un al-awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 13 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 a wannan aji namu na faslu Sheikh al-Albani lil usul daga makarantar Darul Harith Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi a wannan aji kamar yadda muka saba muna karatu ne daga littafin mabambanta a yau insha Allah za mu darasi daga littafin ulumul qur'ani karim na Dr. Nurdin Aitir Allah ubangiji ya gafarta mishi za mu tashi daga shafi na 44 a inda malai yake cewa wa an Sa'id ibn Khalid annahu qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama بالسبع الطوال في ركعة أخرجه ابن أبي شيبة ba manta ba yana mana magana akan bayani akan wato a tartibu suwar jeren giyar suwarin alkur'ani inda yake kokarin tabbatar da bayani na ilimi akan cewa wannan jeren giya yadda ka ganta da bakara ali imrana nisa'i ma'ida har zuwa nasi to Allah subhanahu ta'ala da ya wayin alkur'ani kuma shi ya ba da doka ta hannun jibrilu da yake kawo sako cewa haka za a jera su manzala su ƙari sallama shi kuma ya jera su haka sahabbai suka ruwaito a haka ijma'in al'ummar musulmai tsawon zamunna a haka aka sani duk da yake ya kawo wasu ra'ayoyi mun ji su a karatun baya cewa wasu suna ganin a akwai surorin da an yi wahayin an jera su wasu kuma an bar malamai cikin sahabbai sun yi ijtihadi to shi din ma ko da hakan ne babu wani ishkali domin ijtihadin nasu ya tafi akan ijma'i game da haka to shine yake ƙara kawo hujjoji game da wannan sai ɗauko wannan ainihin wato hadisi daga littafin musannaf na ibnu abi shaiba daga sa'id ibnu khalid ibnu sa'id ibn al-as wani sahabi ne wanda aka haife shi a ƙasar habasha lokacin da aka yi hijira din nan yake cewa qara'a sallallahu alaihi wasallama bi sab'i tiwali fi raka'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar dare ya karanta as-sab'u tiwal dogayen surori din nan guda bakwai a cikin raka'a guda to kaga ya karanta su a jere wannan dalili ne akan cewa waɗannan surori haka suke a jere wa an aus ibn abi aus an hudhaifata ath-thaqafi fi hadithin tawil qala fihi qala fihi aus a cikin wani hadisi dogo daga aus ibn abi aus daga hudhaifata ath-thaqafi a wani hadisi dogo yake ba da labari yana cewa fasa'altu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na tambayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa tuhazzibuna alquran ya kuke rarraba alqurani wajen karanta shi ya kuke yin hizifin ku da kuke karantawa yau gobe jibi har mutum ya sauka a mako ko a wata ko a makamancin haka ya kuke rarraba shi faqalu sai suka ce mini thalathu ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشر وثلاثة عشر وحزب المفصل وحده وانا يا تكأيتا لفظا أما يدي ذو أسكيك لفظا آه ثلاثة سور خمسة سور وسبعة سور وتسعة سور هكا وتويدا كجنس أجيرة إنن هكا سكي ربع القرآن آه جزء إن فرقود متنزي كرنتا أنا فرقون ذي سوكا أزامن صحابي zai karanta thalatha suwar surori uku na farko din nan su ne bakara nisa'i ali imran nisa'i rana ta gaba sai kuma ya karanta khamsa suwar surori biyar da suke biye da waɗancan ajere su ne wanne kenan ma'ida an'an a'raf anfal tauba guda nawa kenan biyar kenan ko ma'ida an'am a'raf anfal tauba biyar kenan to shine khamsa suwar ko mun gane rana ta gaba sai ya karanta sab'a suwar sune surori bakwai da suke biye da waɗancan daga kan Yunus kenan zuwa Nahal Yunus Hudu Yusuf Ra'ad Ibrahim Hijr Nahal in ka kira su baka sura guda bakwai Yunus Hudu Yusuf Ra'ad Ibrahim da Hijru da Nahal sai ya karanta su sune sab'a suwar ina fata muna ganewa rana ta gaba sai ya karanta tis'a suwar surori tara da ke biye da waɗancan daga nahal sai wace sai banu isra'ila to daga kan banu isra'ila zuwa furqan sai zai baka sura nawa tara banu isra'ila kahf maryam baha anbiya'u ah, hajj ah, mu'minuna ah, nur sai furqan shi zai baka sura tara daga nan sai kuma wa ihda ashara surori goma sha ɗaya da ke biye da waɗancan su kuma daga furqan sai wace sura ce next shu'ara to daga shu'ara idan ka kirga ka kirga har zuwa kan yasi shi zai baka sura goma sha ɗaya shu'ara'i nam qasas ankabut rum luqman sajada ahzab saba'i fatir yasi shine ihda ashara wa thalatha ashar sai kuma rana ta gaba sai ya karanta surori goma sha uku da ke biye da waɗancan daga kan safat kenan da kan safat zuwa hujurat safat sad zumar ghafir fussilat shura zukhruf dukhan jathiya ahkaf muhammad fath sai hujurat sune sura goma sha uku a jere wa hizbul mufassali wahdahu ranar ƙarshe sai karanta daga ƙaf zuwa nas ko mun gani to haka suke yin tajzi'in waɗannan surorin yanzu wannan dalili ne akan suna jeranta su yadda suke akhrajahu abu dauda wa ibn majah wa ahmad hadisi ne tabbatacce waɗannan malamai duka sun fitar da shi malam ya ci gaba da cewa wa ghairi zalika yadiqu almajalu an hasrihi akwai dalilai da dama waɗanda ba waɗannan ba waɗanda wannan wurin ba zai ba da dama a ta kwararo su gaba ɗaya ba za ka ga malam mai alburhan zarkashi ya kawo su da yawa hakanan suyudi a cikin al-itqan fi ulumul qur'an da mafi yawan littafan da suke mabahisu akan suke bahasi akan tartibin surori zaka ga suna ambatan waɗannan bayanai insha Allah bayanai ne sanannu a wurin malamai malam yace wa yashhadu lidhalika min hadith ad-dir min haythu ad-diraya wal aql waqi'u at-tartibi wa tariqati wa tariqatu da gaskiya abin da su ƙara shaida akan wannan abin ta hanyar diraya wato ta hanyar bincike na ilimi wal'akal da kuma hankali lafiyayye in ya kalli abin shine waqi'ut tartib wa tariqatut tartib wato reality na yadda aka jera surorin da kuma salon da aka bi wajen jera su wadhalika min wajhaini la yashukku an-nadhiru fihima anna at-tartiba bayna suwari tawqifiyyun ta hanyoyi guda biyu da za a duba wanda mai kallon haka ba zai shakka ba akan cewa wannan jeren yadda aka yi wa surorin nan to daga Allah ne ai ma'khudun anin nabi sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar da cewa wannan bayani an karbo shi ne an samo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-awwal fuska ta farko mimma yadullu ala annahu tawqifiyun kaunul hawamin ruttibat wila'an kasancewar surori masu hamin hamin su ne zumar da ghafir da fusilat da shura da zuhur da dukhan da jasiya da ahqaf waɗannan surorin haka suke a jere dukansu hawamin to wajihin shi ne kaga su an jera su duka surori ne iri ɗaya to akwai wasu masu irin wannan mabuɗin su kuma ba a jera su kaga inda ijtihadi ne yanda aka jera su nan da an jera duka masu sabbihu sabbihu da an jera su amma kaga su sai ba a jira su ba zai faɗi wannan haka haka tsasim da tsasim mim sai aka sa tsasim mim guda biyu da tsakiyar su tsasim kadai ko mun gane da a ce ijtihadi ne yanda aka jera su a nan to da a sauran wuraren ma da an jera amma sai ba a yi haka ba to shi shine sai ka je ya ce wa kaza at-tawasil haka nan at-tawasil masu tsasim mim akwai guda uku a jere su ne mene kenan shu'ara da naml da ƙasas kaga shu'ara da ƙasas duka ta sin mim wanda ke tsakankani naml ta sin kawai to da ya kamata sai a saka ta sin mim guda biyu a wuri ɗaya sannan sai a kawo take da ta sin kawai inda ijtihadi ne kamar yadda waɗancan suke amma tunda Allah ne ya tsara yadda yake so a yi hikimar su ce haka za a yi yace walam turattab almusabbahatu wila'an hakanan suraye masu sabbaha lillahi da yusabbihu lillahi ba a jera su jeren giya yadda aka yi mahawamimu ba da haka za ka ga misali hadid yusabbihu lillahi ce bayan ta mai ku a ga wata yusabbihu sai aka saka mumtahana daga ita kuma sai suratu safi ko ita ma hamin ce ita ma yusabbihu ce suratu safi to daga ita kuma sai mene sai juma'a ita ma yusabbihu ce to bayan juma'a kuma sai munafiqun kaga ita kuma ba yusabbihu bace ita sannan aka sake kawo kuma tagabu da bai kamata munafiqun da mumtahana su shiga tsakankanin su ba ko mun gane inda inda wanda yayi a ce wanda yayi abin ijtihadi yayi to da inda yayi a hamin hamin din can nan ma haka zai amma da yake tsarin Allah ne ba haka akai ba Allah da hikimarsa da da, da iliminsa wanda ya buwaye na kowa bal fussila baina suwariha su musabbihat an tsatsaga tsakankanin surori masu musabbihat wa fussila baina tasin mim ash-shu'ara wa tasin mim al-qasas bi tasin annam kaga magana sai aka shiga tsakankanin shu'ara da qasas wanda kowace su kowacensu tsasin mim ce aka shiga tsakankaninsu da tsasin kawai ita ce annam ma annaha aqsaru minhuma tare da cewa kuma nam ta gaza su wajen yawa duk da yake ta bangaren lissafin ayoyi nam ta fi ƙasas yawan ayoyi amma kuma tsayin ayoyin da ke cikin ƙasas yasa ta fi yawa yanzu ga kamar misali ta shu'ara tana da ayoyi 227 amma kuma duk gajejjeru ne ita kuma wannan kasas ayata 88 amma kuma masu tsayi yayin da ita kuma nam take da aya 93 amma kuma gajeru ne da haka waɗancan biyun sun fita yawa amma aka saka ta a tsakankaninsu ya ce walau kana tartibu ijtihadiyan da zukiratul musabbihatu wila'an da a ce ƙoƙari ne ijtihadi ne aikin ɗan adam ne to da an jeranta su wila'an ɗaya bayan ɗaya wa ukhirat tasin da kuma an jinkirtar da annam an tasin mim alƙasas da sai a fara kawo ƙasasu sannan a ambaci nan wannan magana ce da tana cikin al'itikan da burhan na littafin ulumin qur'an na zarkashi da kuma na asyuti din duka sun faɗi wannan maganganu wa hakaza man yatadabbaru sa'ir suwari ya'lamu anna tartibaha tawqifi haka nan duk wanda ya tsaya kalli sauran surori zai fahimci lalle wato a tartib din da aka musu tawqifi ne athani abu na biyu dama ya ce abubuwa guda biyu abu na biyu man yatadabba ma ra'ahu al-ulama wal a'immatu fi buhuthihim min iltizami bayani أوجه التناسب بين كل سورة وما قبلها وبيان وجه ترتيبها abinda aka tarar cewa malamai marubuta musamman malaman tafsiri malaman ulumul qur'an sun lazumci tattaunawa da yin bayani akan munasaba da alaƙar da ke tsakanin kowace sura da ta bayanta cewa ba wai kawai an jera su ne haka juzafan ba akwai munasaba akwai alaƙa me yasa daga shu'ara sai nam daga nam sai qas ba haka kawai aka ba wai kawai an yi fikin ɗinsu ne randomly aka jira su ba a'a akwai dalili kuma in kana bincike za ka ga a bayanai game da haka masu muhimmanci kwarai da gaske wa yadullul ijma' ala zalika aidan sannan ijma'in al'ummar duniya tun daga zamanin sahabbai har da na bayan su ijma'i na nuni zuwa ga wannan qadiyya fa inna sahabata qad ajma'u ala hadha tartibi wa wa qara'u bihi fi salawati sahabbai sun haɗu tarayyarsu ga baki ɗaya sun haɗu akan tabbatar da wannan jeren giya kuma suna karanta su a haka a jeratake a cikin salolinsu wa fil masahifi min ghairi mukhalafa haka nan kuma suke jera su a cikin ƙur'anansu ba tare da saɓani ba walau kana lada ba'dihim mustaradun da tartibihi ala gairi zalika da tamassaku bi da ce wani a cikin suna da wata hujja wadda ta ba shi dama ya jera su ba yadda aka sa anan ba da ya yi riko da wannan hujja walakinnahum ajma'u ala iltizami hadha tartib wa tarki ma siwahu sai dai kaga sun hada akan bin wannan salo da kuma barin duk abin da ya wannance shi thumma istamarrat al-umma ala dhalika min ghairi khilafin qat haka al'ummar musulmai ta ci gaba da tafiya ta ci gaba da gudana akan wannan tsari ba tare da wani saɓani ba da ɗai ba a taɓa saɓani akan haka ba fakanar zalika ijma'an ala tartibin ladhi fi mushafi usmana sai zama wannan ijma'i ne akan tabbatar da jeren giyar da ke cikin mushafi na Uthman radiyallahu anhu wa wujubil tizamihi madal azman kuma wajibi ne kowa ya rike wannan sa- salon Qur'anin har tsawon zamanna iyakar zamani to a ƙasa gashi yake wani ta'aliki yana cewa wa qad akhta'a man khalafa hadha tartiba fi tafsirihi lil Qur'ani aw li juz'in minhu wanda duk ya saba wannan tartibin wajen karatun alqur'ani ko bincike ko rubutu babu shakka ya saba bai dace ba wadhalika lima yali saboda abubuwa guda biyu na farko mukhalafatul ijma' ala tartibi suwar alqur'ani kama fi musaf saba wa ijma'in musulmai akan wato abin da yake cikin alqur'ani da jeren jeren surori na biyu al-ikhlal maqasid al-wahid ilahi min tartibi alqur'an wanda dai haka zai wato wofantar zai lalatar da manufa ta jeranta alqur'ani da tartibinsa kuma fihi min munasabatin hukumiyyatin ah, hakimatin tattasilu bi ma'anil qur'an da kuma abin da ke cikin shi na munasaba mai hikima wanda take da alaka da ma'anonin alqur'ani din wata dakhuli wata dukhulu fi ijazi kuma take shiga cikin ijaz din sa fa mahma nazara fa mahma khatara bi bali ahadihim fa hikmatul wahyi a'la wa asma duk abin da zai bujuro a cikin kwakwalwar wani to ya sani hikimar da Allah ya tsara wannan wahayi ta fi kwakwalwar shi ɗaukaka ta fi kwakwalwar shi dacewa waƙad ahkamal hakimul alim Allah mai hikima masani ya tsara wannan tsari na tartibi kitabihi ayatin wasuwar ya tsara shi tartibin ayoyi da surori kama ahkama tartiba a tarafi kamar da Allah subhanahu wataala ya kyautata wajen jeranta gaffan ayoyin da gaffan surorin waƙad iftataha alqur'anu bil ma'arifi al'ilahiyya aka fara magana a cikin alkur'ani farko-farkon suratul fatiha kenan ta fara magana akan ilmomi na Allah wa usulul aqida da tushen aqida fi suratul fatiha thumma qarrara fil baqarati azamat alquran sannan a cikin baqara aka tabbatar da girman alqur'ani wa maqasid hidayati da manufar da qur'ani ke bi wajen shiryar da mutane wada'a ila tauhidi Allahi mustadillan bi dalailil khalqi wal afaq sannan kuma aka kira zuwa ga wato bauta Allah da tauhidi da kafa hujja da halittu da da da da APAC wato abin nan kenan space ko solar system wa ila al-iman bin nabi sallallahu alaihi wasallama wal qur'ani wa tahaddi al-alam bi mithli suratin min kuma aka kira zuwa ga imani da al-qur'ani da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jefa wa duk duniya challenge cewa in ta isa duniya ta kawo irin al-qur'ani wa zikirin jannati wan nar sannan aka ambaci aljanna da wuta thumma aqama al-hujaja ala al-mushrikeena wa ghairi sannan aka tsaye da hujja ga mushrikai da wasu su wa hakaza faqad arrafa al-qur'anu lil-insana منذ بداية طرف المصحف الأول بمقام ربه وعظيم شأنه haka kina alqur'ani tun a farko farkon wato cikin alqur'anin farkon sa yayi bayyana wa dan adam matsayin Allah mahaliccinsa wa ajala nazarahu fi ayati kuma ya karkatar da kallon dan adam zuwa ga ayoyin Allah wato halittun Allah masu tabbatar da akwai Allah Allah ta tajalla fi makhluqati wanda ayoyin da suke bayyana cikin halittun Allah wa arafa nubuwata wa arafa nubuwata rasulih wa haqi wa haqiqata kitabi wa haqiyata kitabi ya kuma wato bayyana annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cancantar littafin akan abishi wasara bidalika ahlan li fahmi tashri'i mutahayyi'an li qabuli daga nan sai mutun ya zama kwakwalwar shi na shirye da karban abin da za a faɗa mishi na shari'a ya shirya wa karban shi fa atahu hina idin bit tashri'i wal ahkam daga nan sai aka ta mishi bayanin ainihin wato shari'a da hukunce hukunce da hukunce-hukuncen da ake bayani a ciki bari mu bar wannan haka sai mu tsallaka zuwa wani littafin insha Allah tun da gabaci littafi na biyu shine madkhal ila maqasidi ash-shari'a a wannan darasi na yau za mu yi shi shi ma insha Allah a darasin nan na 170 kamar da muka ambata na malam wannan littafi shi na malam Dr. Ahmad Al-Raisuni ne za mu tashi yana magana akan shi kuma mafhumul maslaha wal mafsada abu mai amfani da mara amfani a addini da kuma yadda addini yake kallon su in an tuna yayi ta'arifin su ya kawo maganganu mabambanta akai to za mu tashi inda yake cewa ah, wa mimma yajduru alwuqufu indahu fi mafhumil maslaha wal mafsada da gaskiya abin da ya kamata a tsaya a kalla wajen magana akan al maslaha wal mafsada abu mai kyau da mara kyau inda ulama'il islami a gumalan musulunci idkhaluhumul wasa'il dimnal masalih wal mafasid sun shigar da wasa'il abubuwan da ke hanyar bi a kai ga can ɗin sun shigar da su cikin masalih ɗin da mafasid wato was alwasila ilal maslaha shi ita ma maslaha ce wal wasila ilal mafsada ita ma mafsada ce abinda zai ja ai wata barna ya zama barna abinda zai ja a samu wani alkhairi shi ma ya zama abin alkhairi ina fata mun fahimci wannan wama yace wa atibaruhum ma yufdi ila almaslahati maslahatan kuma suna kallon abin da zai kai zuwa ga maslaha shi ma ya zama maslaha wama yufdi ila almafsadi mafsadatan da abin da zai kai zuwa ga wata barna shi ma ya zama barna wal haqqu anna hadha an-nadhar al-wasi' al-ba'id inma huwa ittiba'un ja'at bihi ash-shari'atu min an-nadhar ila al-ma'alati wal ila ma'alati al-af'al abin da yake ƙashin gaskiya shine waɗannan abubuwan waɗannan abubuwan da aka lura da su to shari'a ce ta zo da su a cikinta aka yi ta kalla ana zaƙulo su domin kallon abin da zai kai zuwa ga ƙarshen kaza menene zai kai zuwa ga wato ah, sakamakon bari mana misali yanzu muka ɗauki kamar maslaha yanzu azumi ibada ce yana da maslaha ga bawan da ya yi shi Allah zai ba shi lada zai kusanto da shi za a buɗe mishi a wata kufa ta musamman ya shiga in ya zo sharuwa za a amsa addu'a sa duk waɗannan masalih ne ga bawa ko to saboda maslaha azumin nan ana so bawa in zai yi shi ya ji ƙarfin yi sai aka kawo mishi wata wasila ta yin sahur kaga sahur cin abinci ne kawai amma shi ma sai aka ba shi lada don a kwaɗaitar da bawa zuwa ga yin sa saboda in ya yi shi ya samu ƙwarin yin azumin kaga to yanzu sahur wasila ne ba shine asalin ibada ba amma saboda a mutunta wato yadda mutum zai fahimci al'amarin wannan ibada sai zama sahur shi ma yana da lada jerin ladan da aka bashi ko mun gane aka kuma ce wanda ma bai yi kaza kaza kaza kaza to to da aka ce haka kuma amma sai aka ce a ci abinci kaɗan saboda kuma an ci da yawa zai zama mafsada shi ma akwai mafsada ta nan kusa mutum ya ci abinci a wannan lokacin ya cika cikin shi cikawa na ban mamaki zai iya samun matsala zai iya samun constipation constipation ake ce mishi ko menene constipation likita ya ake cewa ne turancin nawa ya rikice yawa murɗewa ciki ko kullewa ciki ko ya ta magwas ko ko ko ko ko ya birkice da zawo ko yana da ta karamar ulcer yanzu ta taso to duk kaga dai mafasid ne wanda aka sai ka ce a cika da to haka kalli sallah yanzu asali sallah ita ce ibada alola kwaskwarima ce kawai amma sai aka bata lada ita ma saboda za ta nishadantar da kai a yin sallar haka nafilfili ba su ne asali abin da aka ɗora maka ba nafilar kafin da bayan salloli wanda ake cima sunan rawatib sai su ma aka ba su wani lada saboda za su nishadantar da kai a yin sallar shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam zai sallar dare sai ya fara ta gajeren nafila yanzu kalli rakatul fajr karatun ta ma fatiha ne kawai ba amma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam khairun min ad-dunya wa ma fiha sai ka daga kalli to me yasa aka bata wannan ladan saboda za ta hayya aka za ta yi preparing ɗinka ka ji nishaɗin yin asuba sau ita kuma asuba wata sallah ce mai muhimmanci mai lada man sallar suba kana fi zamtun layi kaza kaza kaza da darajojinta ko to sai aka ba wata nafila wacce za ta shirya ka zuwa ga ka samu yin wannan sallar sai aka ba ta lada ita ma to su ne wasa'il din da ake faɗa asalin maksadin shine sallar asuba asalin maksadin shine azumin ramadan asalin maksadin shine kaza to sai a baka sai a ce to abin da ke kusa da shi shi ma ga ladan shi wajen masalih kenan haka wajen mafasid yanzu zina ita ce asalin mafsadar zina amma sai aka ce khalwa mafsada ce ita ma saboda wasila ce kallo wanda yake na kaza shi wasa da ne gwalangwaso ko menene aka ce musu taqdana bil qawli haka wala yadribuna bi jibin nahu ya wali ma yakuna bi zaitin kaga duk waɗannan duka wasa'il ne na abin da za su iya kaiwa zuwa ga fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun dinna to duk sai aka hana su suma wasa'il sai aka ce suma suna da zunubi saboda kar a kai ga asalin wancan mafsada giya ita ce asalin mafsada shanta sai aka hana siyarwa aka hana kasuwanci da ita aka hana dakwanta aka hana yin noma don samar da raw material da za a yi ta aka hana ka zauna ma inda ake shanta ko mun gane duk waɗannan wasa'il ne da za a nesanta ka da su to haka shari'a take kallon waɗannan kamar da kuma natural law na rayuwarmu ya safa muna yi waɗannan abubuwan natural law na rayuwa jibe da misali a gidanka ka ware wurin kwana daban wurin banɗaki daban wurin abinci daban wurin sto daban saboda kowanne akwai maslahashi kuma kowanne zai iya in aka cakwada shi da wanda bai dace da shi ba a samu mafsada in a ce misali da kitchen da toilet duka a cikin gurfa ɗaya suke can you imagine misali eh a ce ga ga wannan mai sunan shi closet din na yan gayu da ake yi yanzu gashi a gefe ɗayan gefen kuma ga ga ga gas cooker na yan gayu din nan ai duk gayi mutum bai sai wannan ba. duk design din shi da da innovation na jin ko a Kano ne bai isa ba ba suna kace ko ne kaje an fika ba kaga ba zai yi ba saboda akwai mafsada ko to shine ah, abin da yake fara anan cewa idan aka lura shari'a ce ta zo da duk waɗannan sai malaman malaman usul fiqh saboda wasu malamai ne masu zurfin tunani komai za su ta kallon shi suna kwakwale kwakwale suna kwakwale kwakwale abubuwa iri daban-daban to shine sai suka kwakulo cewa waɗannan masalih da mafasid su da wasa'il ɗinsu suna ɗaukan hukunci ɗaya ne to su kuma suna ɗaukan in suna magana hukunci mu kiyaye bayan suna magana dukanninsu haramcinsu ɗaya ne daidai wa daida ba ko dukanninsu wajabcinsu ɗaya ne daidai wa daida ba a suna faɗan abin da shari'a tana so ka yi waɗannan duka shari'a tana so ka yi waɗancan duka sauran aikin bambance wanne ne daruri wanne ne tahsini wanne ne hajiyat sai su ban ma yaran su malaman fiqh su kuma su ta wannan su dai sun gama wancan theorizing din shi sun sun tsatsara su ina fata mun gane dai zai buga mana misali da kanshi ya ci gaba da cewa wal haqu anna hadha an-nazara al-wasi' al-ba'ida inma huwa ittiba'un ja'at bi shari'atu min an-nadhri ila ma'alati al-af'al kallo zuwa ga ƙarshen aiki wan nazar ila awaqibiha da kallon consequences menene aqiba ba wai shi aikin ba idan an yi mai zai haifar wa min ita'il wasa'il hukumu al-maqasid da kuma baiwa wasa'il a ba su hukuncin maqasid kamar yadda muka ji wal hukmu ala al-wasa'il bihasbi ma tufdi ilayhi da kuma duk wata wasila za a yi mata hukunci zuwa ga abin da take jawo zuwa gare shi wa hadha huwa adul mumayyizat ar-ra'isiyya bayna al-taqdir ash-shar'i wa taqdir al-bashari wannan ya daga cikin abubuwan da suke bambance tsakanin yadda Allah yake tsara shari'a dai da dan adam yake tsarta shi shi dan adam da a irin shari'ar sa a lil masali wal mafasid fannasu adatan kaga su mutane bisa al'ada yanzuruna ila ma fihi maslaha qariba ajila ala annahu maslaha lahu dan adam bisa ɗabi'arsa sa yakan kalli abin da zai ci moriyarsa yanzu yanzu ne maslaha ta nan kusa ta gaggawa ita yake kalla ba kowane ɗan adam ne yake kallon abin da yake wara almasla al'ajila ba wannan misali in kalla a kasar mu ta Najeriya nan duk wannan kukan da ake akan corruption abin da ya jawo shi ke ba abin da yake yin wata barna a cikin dukiyar gwamnatin Najeriya da nufin yana ne ya bata Najeriya bai da wani ba wannan yake ne a yana nufin ya gyara kanshi ne wani gyara na nan kusa da yake so ya samu wannan gyaran da yake so ya samu ya samu kuɗi ya samu ɗaukaka ya samu dukiya shi ya sabbaba mafsada ta can gaba kaga mafsada ce take ajila ta nesa shi kuma yana da maslaha ajila ta nan kusa kamar yadda yaro karami abin da yake so yayi shine watakila baya so a ce je makaranta abin shi kawai ya tawasa ya kalli TV ya hau keke ya hau bishiya ya hau lilo da so samu ne baban shi na mashi su kyale shi kawai ta yi wannan abu yana da maslaha ajila a cikin yin wannan yayi kawai ya ji nishaɗi in ya ji yunwa kawai ya ci abinci su kuma iyayen za su ga a'a akwai mafsada a can gaba in bai yi karatu yanzu aka mai tarbiya ba to zai ci kaniyan shi nan gaba da shi da su duka sun samu matsala ko da aka za su tira samun shi sai ya je makaranta saboda maslaha da take ta nesa sai ya haƙura da wannan maslaha shi ta nan kusa tun yana kuka har ya saba sai ya girma kuma daga baya ta musu addu'a yana Allah ya ji kan baba da mama ashe sun taimake ni kai kowa ai ya wuce da dufula anan in ka tuna sanda yake cewa ku je makaranta allo islamiyya makaranta boko za ka kawo ba a san ka ne ta takura mana wallahi ko shi a ce mu je makaranta ashe kuma shine amfani shine maslahar ka ina fata mun fahimci wannan to haka dan adam yake kallon maslaha ta nan kusa walau kana wasila ila mafsadatin ajila khatir tisha koda yana da wata wannan wannan wannan maslaha tashi ta nan kusa za ta zama wasila zuwa ga wani wata barna mai girma to shi abin da ya dinga faruwa da dukiyar ƙasar nan da tsarin mulkin ta da rayuwar ƙasar nan mutane suka yi ta fifita maslaha ajila ta nan kusa suka zo suka haifar da matsaloli wanda suka yawa yanzu misali barayin ansa da suka cika gari yanzu kaga sata ansa har ya waye gari ya zama norm ba a kallon shi kuma a matsayin corruption inda wanda ma baya shi ake ganin shi garibi saboda menene ibn mas'ud din hatta asbah al ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufan duk wanda yake yin sata ansa ai yana ganin yana buƙatar taimako ne na nan kusa wanda yake bashi ma yana ganin eh ya kamata a taimaka ma yaran nan za su dan biya wani abu kaga duk maslaha ce a ajila ta nan kusa an manta da cewa zai haifar da mafsada ga dukkan al'umma can gaba gashi nan shine zaki cikin yanzu waɗanda aka yi satan an san aka yi ta basu sun zama malamai sun zama lakcarori sun zama hedimastoci sun zama hods don haka suna ganin wannan satan an san ai haka ake yi dama ba shi bane muke gani wanda suka dinga satan an san shekara 25-30 tun ana jin labari a ce a kuda ake har ya gangaro ya gangaro ya zo arewa yanzu har akwai miracle centers akwai kaza har su kansu hukumin jaraba su zama hukumin sata su ma ni a hukumar jarabawa da na sani duka in banda jam ban san wanda zan iya tazke ta cewa suna kokari wajen yin abin da ya kamata ba jam ina yin aiki da su ina musu ad hoc staff ina yi ma kaza ina yi ma kaza amma jam su ne kawai zaka iya tazkiyar su cewa lalle suna tsayawa su ga cewa an yi jarabawa da sun ta jarabawa amma sauran kawai haddis wala haraj abin da ya sauka kawai aiki kuma in kana da makaranta ko kana matsayin examiner ko kana matsayin coordinator ko wane ne kace wai sai an yi gaskiya za ka yi samun matsala daga a cutar da kai akwai inda wallahi za ka yi rasa rayuwar kama in aka kai tsanani inda ake buƙatar cin jarabawa ka ce a za ka yi rasa rayuwar ka ko a shirya maka wani makirci ko a kau da kai ko a je a zagaya ta baya a yi ba da sanin ka ba ɗalibai za su iya kulla maka su je su sa ba da sunanka a maka yasin za su iya su je su tare ka su ma duka ka yi zama bisa wai kai mai tsanani ko su saka maka gishiri a abin nan a tankin motarka ya bata ma inji duk suna yi so na ake tare zama bisa a dake shi ko a kulle shi a cikin exam office da sauransu to kuma sai ya zama baya ga yanzu ko ina barayin ansa sun yawa kuma an yaye sun shiga cikin duka sectors sun shiga cikin banking industry medical industry teaching wane ne civil service sun je duka takaddun da aka ba su aka ce sun iya ba su iya abin ba duk shi ne muke gani yanzu nan aka zo za a ɗauki malamai a albani science ɗin nan wajen kwana uku muka yi muna interview muna neman malaman english ba mu samu ba kowa ya zo da digiri bsc b8 wane ne wallahi tallahi wani bai iya defining verb ko pronoun wannan simple abu da yan primary 2 suke defining wallahi bai iya defining kuma yayi FCE B8 yayi bin University of Jos BSc ko BA ko waye ba mu san iyakarsa ba wajen mutum 20 muna so mu fikin mutum biyu wala muka kasa sai dai kuma ka duba wanne ne kawai a khaffu dararain ko wanne ne mai dan sauki sauki wanda za a iya gyaggyara shi wannan hakika ce duk wanda yake cikin sha'anin teaching ya san wannan wallahi ya san wannan hukumomin jarabawa ɗin nan fa sun wayi gari fa in ma ba za ku biya su ba ba zai tsumba wallahi yaran ku ba za su ci ba dole sai dai ku ba kan ko ta fata ce to santa ko sai a yi eh to ka gani sai ku ba kan ku fatawa cewa a cin hanci akwai nisan da yake zama larura ba da kaiya yanzu ransom da ake biya menene cin hanci ne ransom da ake biya an kidnapping da mutum cin hanci ne akwai da yake tanin cewa bai halasta a biya ba ita zama da tsakanin rai ne da mutuwa amma ransom cin hanci ne cin hanci ne mutane suke biya lafiya kuma su je su biya wa hum sagiruna to cin hanci ne amma ba wanda in ka ce mutum ba ya haramta sai ga za so kake a kashe baban shi da aka kama ko matan shi aka ake ɗiba duk wata tara abin da kuka musu to haka jaraba wannan mata zama yanzu ku dai ku kai ma yanku karatu su iya an zo jarabawa kuma ku sayan da za ku yi ni dai ban ce a ba su abin nan ba amma dai ku sayan da za ku duba ku ga me maslaha gare ku ko ba haka ba abin ne wallahi ba daɗi to kaga mafsada ce wannan ta jawo shi saboda misali na wasu ɗaiɗaiku kowa na so ya ci ko ɗan shi ya ci ko mota yaran makarantar shi su ci sai ya amfani da wata hanya a yi maza a yi maza dan Allah a sayin da za su ci to shine abin har ya yaɗu ya fasu ya fasu ya fasu haka kuma gashi nan ya shiga cikin ko'ina yanzu da ana ganin mutanen da suke kamar medical sector ba su- ba sa samun wannan matsaloli amma yanzu suna samu za ka ganin nas yanzu ko likita ko wani wanda yake da alaka da harkar likitanci sai ya ga bai iya abin da ya kamata ya iya ba kuma za a danka rayuwar mutane a- a a- a hannunsa ballantana mutanen mai education wanda ya kamata a ce su ma an ba su muhimmanci sosai saboda su ma rayuwar mutane ne in wancan likita na kula da jiki malami yana kula da kwakwalwa ne yana kula da kwakwalwar yara ne ya za a gina su don gaba amma duka ya zama sai a hankali kuma wallahi ba wai dakikanci ne fa yake damu ba kawai san rai ne yan Najeriya Allah bai yi mu da irin dakikancin zamu kasa cin jarabawa ba wannan jarabawa ne da ake mai yara amma kawai san rai da san zuciya da rashin san gaskiya shi yasa duk abin gashi nan ha- ya baza ya ji ko ina ya zama kamar annoba sai ka ji takaici ka rasa ma yadda za ka yi sai ka- sai a kama yaro fa da jarabawa yana so ma ya- an kama shi a sata yana so maka justify shi fa abin da yake ba ma laifi bane ba ma'ana baya jin cewa abin ma laifi ne saboda ya riga ya saba kai da kake hanawa kai za a gani kai ne baka da imani kai ne baka san ci gaban mutanenmu haka za a ce mutanenmu ana so a yan kudu sun sun ci gaba mu ba a so mutanenmu su ci gaba ta yaya za mu ci gaba da sata wanda yake sa'ai bai da amana akan ilimi kana ga zai amana akan dukiyar ƙasa ba zai yi ba ko zai amana akan wani aiki da aka bashi ba zai yi ba da ana ba mu labarin cewa sanda ake yin jarabawa da a nan a biyu akwai wanda suke ab- ab- idan ana kamar masu yin ah, ah, postgraduate suna yin wani abu da ake cewa open exam a faculty mu da ana yi ban san ko sura ne ba a library ma ake yi amma saboda sabo da cewa jarabawa ce wani har ya gama bai iya daga littafin an ba da dama fa cewa kana iya daukar littafi kai reference amma wallahi wani yake ga mana har ayi a tashi shi zai yaka dauka sai jikin shi na rawa a library aka saka sama ba sa iya dagawa saboda ya riga ya shiga cikin kalca ɗinsu cikin tunaninsu cewa fa jarabawa abinda kwakwalwar kawai za ka zuba to mu kuma yanzu fa muke shiga da su yaran mu suke shiga da su da waya ɗin nan da takarda da waye kai akwai ma website na satan an sa yanzu wanda za a je kawai ka saka ɗari kaza ka ciro ta an solba ta kawai wani abu malam sai najeriya sai kawai sai a tura musu ta guru a jiku kai ku bar wannan magana kaji allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa آه وهكذا آه، اوكي وهذا احد مميزات الرئيسيه في الت- بين الت- في التك- بين التقدير الشرعي والتقدير البشري لمصالح المصاد فالناس عاده اوكي وينظرون الى ما فيه كلفه كو او ضرر عاجل على انه مفسد لهم كو متاني سنا kallon abin da yake da kulfa wahala ko darar ajil ko yake da matsala ta yanzu yanzu ala annahu mafsadatan lahum duk abin da za su sha wahala yanzu yanzu mafsada ne abin da za su sha wahala yanzu mafsada ne shine kamar yadda muke bayani ne yana ganin in ya faɗi jarabawa ne yanzu to akwai matsala ko da bai iya ba kai a ce ya ci walau kana wasila ila maslahatin ajila a azama wa adwa ko da kuwa wannan wahala da zai sha tana zama wasila ne zuwa ga maslaha ta can gaba aji wanda take ta can nesa bari mana misali har yanzu jama'a kan mu cika mu da misali amma abu ne na waƙi kamar yadda faɗa na taran lo ne wannan yanzu misali me ke sa corruption ya ƙara a tsakanin jami'an tsaro musamman masu tsara ababen hawa mu masu ababen hawa mu mutas mu muka ja ba mu da takardu cikakku a ababen hawa mu ko kuma ko da muna da su idan an kama mu ba ma so mu tsaya a takin mun so kuma ba su wani abu mu wuce saboda muna ganin tsaya wannan mafsada ce a yanzu yanzu amma da a ce kowa a kama shi zai tsaya ce a a tsaya a duba takardun inda gaske ne yayi laifi a mai irin abin da dokar ƙasa ta ce ba wai ba su cin hanci ba za su daina to wallahi haka kidnappers din nan kidnappers din nan wallahi tallahi mu da muke ba su ransu mu muka ga suke ƙara kama mutane sun gane kenan mutane shi sa da price tag da duk wanda suka kama an suka bugoya hello eh mun kama wancan to kashe shi kawai ba ma son shi kawai mu hakuri mu sallama shi in aka kashe kwaya biyar za su daina kama mutane wallahi tunda za su gane cewa mutanen ba su da farashin kuɗi da za a biya wannan magana ta da nauyi na sani ta da nauyi na sha faɗanta ana cewa ban da hankali amma ni abin ne da shi kenan abin da na yadda da shi kenan kuma wallahi na faɗa wannan duk da aka kama ni kada wanda biya ransom ni dai in dai wani ya kama ni to ya kashe ni kawai dan ban ga dalilin za a ce wasu in iska su kama mutum su tafi da shi a zai a ɗauki miliyan sha biyar miliyan ashirin sai ku tattara duk abin da kuke da su kun kai musu saboda rashin imani kuma su riƙe wanda suka kai ɗin sai su kun kawo su a ci gaba da biye musu aka jama'a sai sun ɗauke mu gaba ɗaya kenan tun da gwamnati ba ta iya ba sai mu iya wani tunanin duk wanda aka kama suka ce sun kama shi to shi kenan ku kashe shi kawai sisi a ce wallahi ba za mu biya ko sisi ba in suka kashe suka kashe gobe za su nemi sana'a da za su eh yawwa amma kawai kullun su kama mutum mala akai kuɗi su kama wani akai kuɗi ana rawar jiki ana ba su haƙuri ko mun gane asali gwamnati ya kamata ta shigo ta hana tunda ta kasa ya kamata mu yi abin da za mu iya mutane ko kuma a ce wai ko jami'an tsaro ka a faɗa mawa ko ba wanda zai faɗa din to wannan saboda muna ganin tunda dai yanzu an kama namu ko ya za a yi mu dai mu fito da shi duk kuma koma me zai faru nan gaba ya faru kawai in kun lura yanzu jama'a duk tafiye tafiye da mutane suke ba sa tsoron hatsari ba sa tsoron yan fashi sai dai tsoron yan kidnappers yanzu ba a fashi ko za ka yi hatsari ba kana ganin ba matsala ba ne amma kidnappers yanzu sun hana mutane sakewa a ƙasar nan kuma gashi Allah ya dan adam a cikin ɗabi'arsa dole ya tafiye tafiye Allah bai dan adam halitta mai zama a wuri ɗaya ba dole ne babu yadda aka iya ranar nake tambayan wani a flyover na je ba da sako na ce kullum sai kun ba hanyar na ce to ustaz ya zami su ba ku jin tsoro ce to wani tsoro zamu ji abincin mu akan teki sai na ce kuma haka ne ba haka ne tunda abincin abincin su akan hanya yake dole su ko an ce an kama wani yanzu an jima kadan za a ci gaba da wucewa wanda ya ritsa da shi a kama shi kamar yadda daɗin ake yin fashi ba a fasa tafiya ana yin fashin da ba a fasa tafiya sai hanyar abuja nan da dare da rana ana yin fashi ni kuma na ganin babu awar duniya da babu hanyar abuja nan ba da wallahi a hanyar abuja har ajin har fakin muke a hanya mai bacci wallahi ina jin bacci ko zan nemi gindin mangoro kawai saka ta yi bacci ka tsaya daga abuja zuwa daga zuba zuwa kaduna sai mutum ya tsaya su biyar a sai doya a sai zuma a sai balangu a sai fura a jere ɗin nan duka wurare har zama muke mu sha fura ba kamar kana gida amma yanzu ba ta biyuwa hanya abuja ni yanzu ba na bin hanya abuja ba sai dai da jirgi allah na manta rabon da ba hanya abuja tsoro nake ji wallahi magana gaskiya saboda da rana tsaka sai a kama mutum da rana tsaka wallahi sai a kama kuma babu wani abu da za a yi to kaga wannan dukan mafasid ne na yanzu suke sa saboda muna kallon maslaha ta yanzu sai mu manta da mafsada ta gaba malam ya ci gaba da cewa بينما الشرق ينظر إلى النتائج والأواكب الآجلة قبل نظره إلى المقدمات والنتائج العاجلة تقول شرعتنا كلا end result the consequence kafin ta kalli abu na yanzu yanzu kamar da muka misali game da abin nan yanzu misali mun ƙara misali da zina mai yin zina yana ganin cewa yana jin daɗi yanzu yanzu nan haka mai shan giya yana ganin yanzu ya sha jiya ya ji daɗi haka mai shan ƙwaya ya sha ƙwaya ya ji daɗi yanzu zai tunanin cutar wadda ta biyu nan gaba gare shi da al'umma da sauran mutane mala ya ce min huna aidan kana ammatun nasu yuhibbuna al'ajila wa yadharuna al-akhirah daga nan ne ya zama ɗabi'a mutane kamar da Allah ya bada labari kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al-akhirah da kuma irin faɗin Allah khuliqal insanu min ajilin da kuma irin fadin Allah wa kana al-insanu ajula khuliqa al-insanu min ajilin ma'anar shi da wa kana al-insanu ajula ai khuliqa al-insanu ma'al ajil an halitta dan adam tare da gaggawa ba wai an halitta shi da gaggawa ba kamar da aka ce an halitta shi min tin a'a ba haka bane bawa balarabi da yana so ya ce abu ya maka yawa sai ya ce khuliqta min al-balaga yana nufin kana da balaga a zancenka kana da kana da fasaha a wajen maganarka to faja ash-shar'u yubayyinu wa yu'akkidu anna al-akhirata khairun wa abqa amma shari'a ta bayyana cewa al-akhiratu khairul laka min al-ula wa min huna aidan najidu anna ash-shari'ata hina ta'malu ala jalb al-masalih wa dar'il mafasid fa innaha taf'alu dhalika fi hin ta'malu fi haqqil ummati hadiriha wa mustaqbaliha yayin da shari'a take magana akan jawo amfani da ture barna takan yi kokarin jawo amfani da ture barna ga mutanen yanzu da mutanen da ke tafa ne a wayan za a je a ciyo bashi dan na yanzu su mora na gaba kuma su zama bayi ba shari'a ba ta kallon wannan ba ta yarda da wannan fa hiya tahmi masalih al-jil al-muqatab wal ajyal ba'da shari'a takan yi magana dan ta kare mutanen da ke rayuwa a yanzu da kuma wanda za su zo a nan gaba generation din da suke na yanzu da ake magana da su sune al-jil al-muqatab da kuma al-ajyal ba'da generation masu zuwa bainama nasu adatan la yanzuruna illa ila waqihim wa sa'atihim wa ajil amri yayin da mutane su ko ba sa kallon wannan suna kallon kawai contemporary da yanzu abin da ake ciki da kuma gaggawarsu gwamna zai ciyo ba shi biliyoyi wanda zai dama jiha fiye da shekara arba'in ko ƙasa ba ba- ba damuwar shi bane ko a yi magudi don a ci zaɓe yanzu ba ba ba ba, ba damuwa ake mai zai biyo baya ba ko kuma irin yadda misali yadda ah, mutane suke yi. in dai mutum ya ga wata budurwa yana so kawai zai aure ta wannan bukata auren kawai ita ce damuwar shi bai- bai tunanin mai zai je ya biyo baya ba ruwan shi in dai ya aure ta to ya gama ko in ya ga mota yana so ko in ya ga hasid yana so bukatar shi kawai ta yanzu ita yake gani duk abin da zai biyo baya bai damu ba haka in ya tashi yin rashin mutunci ko jafa'i ko zagi ko fada ko gaba ko kiyayya yana so ne kawai ishba'in ragaba shi ta yanzu ta wannan shu'urin bai tunanin me zai biyo baya na zunubi me zai biyo baya na ɓata tsakankanin al'umma me zai biyo baya na- na hasada da haddasa fitina da gaba a cikin al'umma duk baya damuwa da wannan shine ci gaba da cewa wa qad zahara mimma sabaqa anna al-masaliha mithla al-mafasidi yumkinu tanwi'aha za a iya rarraba su wa taqsimaha a rarraba su ila anwa'in ila iddati anwa'in wa iddati aqsam ghayra anna ahamma taqsimin laha huwa at-taqsimu alladhi yumayyizu baina mura- maratibiha tab'an li ahmiyatiha ana rarraba su zuwa ga wato martaba martaba ta fuskar kallon matsayinsu da darajarsu wa darajatan tawaqqufil eh, wa darajatan eh, tawaqqufil hayati alaiha matsayin da za a ce wato wato rayuwa ta ta'allaku da wannan matsayin wa taqsimu huna yaqau ala ila thalath maratib marta akwai daraja guda uku mataki guda uku na raba m- masalih da mafasid akwai na ɗaya shine martabatun uliya can sama na ƙololuwa tusamma martabatu daruriyat abubuwan da suke na dolan dole shine daruriyat Ah, suna faɗan su kamar guda biyar za zai zai magana a kansu addin annafs al'aqal annasl shine kuma dai al'ird abu ɗaya ne sai kuma almal abubuwan da suka shafi addini da rayuwa da hankali da dangantaka ko mutunci da kuma dukiya kiyaye su wa iradu biha al masalih al asasiyya al kubra maslaha mafiya girma na can sama allati taqumu biha hayatul afradi wal jama'at wanda sai an tabbatar da su ne ɗaiɗaiwa da mutane a al'umma za su iya rayuwa wa bi faqadiha tanharu hadhihi al hayat idan aka rasa su to rayuwa ta ruguje wata talasha wata ta'arradu litalashi kuma ana gabda a nemi mutane a rasa a talashi shine zama sun yi disappearing wal fana da kuma karewa in an rasa addini ko an rasa rayuwa ko an rasa hankali ko an rasa dangantaka ko an rasa dukiya za a yi samun duk wannan matsala awul inhitat ash-shadid ko kuma a samu wato fall down mai girma alladhi yushbihu al-hamajiyya wal bahmiyya aw adal za a wayi gari ana rayuwa irin ta barbaric rayuwa ta dabbobi ko rayuwa ta tumakai ko kuma a faka bata idan babu kiyaye zumunta da dangantaka ta jini ta, ta, ta, ta wajen aure kenan aka ba mutane suna abin da suka ga dama kamar yadda turawa suke yanzu za su dinga rayuwa kamar dabbobi shi zai kawo homosexuality lesbianism lbgt wane ne ga sunan shaɗanci iri daban-daban mutane su dinga ma abin nan trans transgender namiji ya koma mace mace ta koma namiji a je asibiti a musu duk wannan yana cikin ha- hamadiya da da haiwaniya da suke idan aka ce babu addini wanda shine ra'asul amri gabaki daya to babu rayuwar dan adam za ta lalace gaba daya ya zama bayi da manufa a cikin abin da yake hakan aka ce babu hankali shaye shaye kenan kwayoyi da giya da sauran abubuwa masu kawar da hankali da da, da ma tunani wanda za a dasa wa mutane mai kawar da hankali shi ma yana ciki wato abin nan theories na rayuwa wanda suke na na na na, na kafirci ko na zindiƙanci wanda za a bari su yaɗa a cikin mutane su gusa musu da tunani su ma suna da matsala hakanan aka ce dukiya ba a kiyaye ta babu amanar dukiya to shikenan al'amari ya lalace mutane martabatun duniya sai kuma na can ƙasa wato san ba martabatu tahsiniyat martaba ta abubuwa na wato na ƙawa na ƙawatawa wa tadkhulu fiha al-masalihu allati yumkinu al-istighna anha wal aish bidunha su ana magana anan abubuwan da suna da kyau kuma mutum yana buƙatar su amma zai iya haƙura da su ya rayu babu su duna dararin au harajin yuzkar ba tare da ya sha wahala ta a zo a gani ba akwai abubuwan da eh in mutum ya samu yana so in bai samu ba kuma zai iya hakura alal misali yanzu riga sutura da rura ce amma jikin sutura akwai abin da tahsin ne akwai watakila ba dole sai ka saka turare ko ka saka lins irin na yan gawi na dubu biyar ko kuma sai an maka design a wuyan riga duk ba dole bane wannan in dai aka huda maka wuya aka huda ma hannu shikenan kaga wannan shine larura amma a jiki akwai abin da wanda ya samu yana so wanda bai samu ba ya hakura tun daga kan kwalitin material din ko tsadar shi kaga wannan tahsin ne yanzu ba kowa ne zai saka wannan alawayen irin nawa ba misali saboda kuɗin shi ya wuce haka ko to kaga wannan yana tahsin kenan kuma za ga wani rigar shi haka da aiki na dubu takwas a jiki ko hular shi ta dubu takwas kaga irin wannan tamu ta usa zai ba matsala za ka iya sakawa dai ta dai rufe maka kai to wannan shine darura akwai tahsin haka a abinci asalin abin da zai rike maka gadon bayanka wanda zai tsaye maka da bayan ka kare shi ka bayar da ke cikin abincin tuwo ko shinkafa ko hura ko wane ne shine dole kaga siga ba dole bace za a yi hakura da ita magi ba dole bane menene nama watakila ba dole bane salad ko a ce sai an hada salad daban duk ba dole bane wannan ai kowa da aka corona nan kowa ya ga mai dole ai ko baya bukatar sai ya taba shi wannan bayanin zai gane da kanshi to haka a cikin shari'a to akwai abubuwan da suke na dolen dole akwai abubuwan da suke kuma na in an samu ne misali suna magana akan cewa muru'a irin kunya da kawaici makarimul akhlaq na filfili kwalliya in za a je masallaci a sanya abinci a wani mazubi na musamman duk suna cewa waɗannan duka abubuwa ne na tahsinat amma kama manta mun faɗa tun a baya cewa ba suna magana akan hukuncinsa a shari'a ba a'a buƙatuwar ɗan adam ya zuwa ga su ko mun gane to akwai kuma na tsakiyar shine ga yanan wannan da ya faɗa martabatun wusta bainal martabatayn sabiqatayn akwai tsaka-tsaki wanda shi bai kai darura ba kuma ya fi tahsin matsayi wa sayati mazid tawdil kullin min hadhihi maratib ma amsalata fi babasin lahi kani zai bayani akan su amma a takeice waɗannan na tsakin su ake cewa hajiyat kaga akwai daruriyat akwai tahsiniyat sune a tarafaini na tsakiya shi kuma shine haja to akwai haja da ake cewa haja daruriya akwai haja kamaliya kaga kowanne ya ya rabu ya kama hanyar ɗayan kenan akwai wanda kamal kaga shi tahsin ga kuma darura a gefe to shi wannan hajan wasu sukan sukan yi abin nan sukan yi deviating su koma cikin darura wasu deviating su koma cikin tahasinat ko alal misali kamar yadda tun daga tarifin shi sukan ce za su tarifin shi shi haja sai su ce shi ne wanda alhajatu ilaihi masa lakin bila darura ana da bukatar shi amma ba dole ba ne adamuhu yusabbibul mashakka rashin shi zai ja matsala wala ya bulugu mablagal fasadi amma ba zai kawo barna ba yayin da su kuma daruriya rashin su zai kawo barna kamar misali daga cikin hajiyat da suke faɗa a shari'a shine ruksa haja ce ruksa ta azumi ga matafi da mara lafiya ruksa ta kasuru ga wanda yake matafi haka ruksa da aka bayar ta saki na aure da hul'i duka wannan suna cikin hajiyat aga mutum zai iya ya yin shan azumi ko yana tafiya ya ɗauki azima kenan amma zai sha wahala akwai mashakka amma ba zai kai ga fasadi ba haka mutum zai ga a aure yana buƙatar a rabu amma kuma ya haƙura ya ɗau azima ko mace daga a aure tana buƙatar a rabu za ta iya yin hul'i sai ta ƙi ta ɗau azima to shine wannan da shi suke lissafin hajiya za mu zo mu ji magana akan shi insha Allah sai mu je eh, littafi na gaba kafin lokaci ya ƙure ko wanda kaji ana ana kiran sallah na'am shine ah, min usulul fiqh ala manhaj al hadith na malam zakariya al bakistani da yake cewa al qaidatu as sadisatu ashara qaida ta goma sha bakwai daga cikin qawaid na usulul fiqh ala manhaj al hadith shine yace yajibu tafsiru dalili wa fahmihi bi itidalin min ghairi ifratin wala tafritin wajibi ne za a fahimci dalili na shari'a a fahimce shi tsaka-tsaki daidaituwa ba tare da an zaƙe ko an gaza ba qala ibn qayyim fi kitabin ruh ibn al-qayyim jawziya a cikin littafin shi ar-ruh yake cewa yan bagai an yufhama anin nabi an rasulullah sallallahu alaihi wasallama muraduhu min ghairi wuluwin wala taqsir yana da kyau in za a fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi ƙoƙari a fahimce ta ba tare da an gaza ko an zaƙe ba fala yuhmalu kalamuhu ma la yahtamilu kara daura wa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar da bata dauka wala yuqassaru bihi an muradihi ka kuma a gaza daga manufarsa wa ma qasadahu da abin da ya nufata min al-hadi wal bayan na shari'a da bayani wa qad hasala bi ihmali dhalika al-udul anhu wal udul anhu min ad-dalali an as-sawabi ma la ya'lamuhu illa Allah sakamakon wannan gazawar da mutane suka yi da dama kamar da Lukai yake faɗa din ya ce an samu yaduwar barna da bata ya Allah kaɗai san iya yawanta bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi aslu kulli bid'atin wa dalalati mummunar fahimta game da abin da Allah ya faɗa ko abin da Allah yake so a yi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko abin da yake so a yi yace wannan shine tushen duk wata bata da wata bid'a nasha'at fil islami wacce ta taso a musulunci bal huwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu shine asalin duk wani kuskure a cikin al usul wato aqida kenan wal furu da fiqh wala siyama in udifa ilayhi su'ul qasdi musamman aka hada kuma da mummunan mummunan nufi ya ƙara magana da ya dauko in ka koma can zaka yi mulki yayi magana fiye da wannan ya yanko abin da yake bukata ne kenan in ka kalla daga cikin misalin da ya buga shine duk ƙungiyoyin bid'a ƙadariya jabariya murji'a khawarij rafida dukkaninsu bid'o'insu mummunan fahimta ne mana su shi sannan ibn qayyim sai yake cewa hatta sara dinu bi aidin nasi huwa mujibu hadhihi al-afham alladhi fahimahu as-sahabatu al-afhamu alladhi fahimahu as-sahaba wa man tabi'ahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam famahjur aka waye gari addini ya zama shine abin da mutane suka fahimta amma abin da sahabbai suka fahimta da wanda suka bi su ya zama an yi watsi da shi fa mahjurun wala yultafatu ilaihi ba a ma kallon shi wala yur- wala yarji'u haula'i bihi ah, wala yarfa'u haula'i bihi ra'san ko ba ba daga kai ma a kallon sahabbai yace lika- wa likatharati amthilati hadhihi alqa'ida taraknaha inji ibn qayyim a can kenan yace saboda yawan misalan da suke cikin wannan kaida ba mu kawo misali ba fa inna law dhakarnaha lazadat ala asharati ulufin in an ce za ka kawo misalin inda mutane suke kuskurewa da fahimta sai sun wuce dubu a dubu goma har yake cewa za ka yi kanta littafi guda ɗaya gaba ɗaya ka game shi gaba ɗaya abin da yake faɗa akan ɓata ne littafi gaba ɗaya akan ɓata ba akan shirya ba kuma ana cewa littafin musulunci ne irin jawahir ma'ani misali yanzu ga sanan da yawa suna nan da yawa irin wannan littafin duk abin da ya kawo bid'a shine kautar da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga fahimtar waɗanda ya faɗa suka ci a ɗauki fahimtar wani can daban ya ce kuma dole haka za a yi alƙa'idatu thalitha ashara alhukmu alwaridu fi qissatin ma la yakunu khassan bi sahibil qissa wani hukunci idan ya bayyana a cikin wata kissa ta wani sahabi guda ɗaya to wannan hukuncin bai keɓanci wannan sahabin ba bal yakun listidlalu bi dhalika alhukmi alwaridu fi tilka alqissati dakhilan fihi ghairu sahibi alqissati aidan za a dinga hujja da shi kuma wanda ma bayi da kissar shi ma zai dauki wannan hukuncin hunaka badu sahabati waqa'at lahum waqi'a min alwaqi' min alwaqi'ati wa fi tilka alwaqi'a warada fiha hukumun ma ana samun sahabbai wanda wani abu ya faru da su wani event yayi occurring kuma aka bada wani hukunci akai fa inna dhalika alhukma la yakunu khassan biman waqa'at lahu tilka alwaqi'a wanda abin ya faru da shi ba za a tsaya akan shi ba saboda al-ibratu bi umumil lafz wa hadathat dahu tilka al-qissa bal yakunu al-hukmu 'amman wa shamilan li kulli ahadin hukuncin ya shafi kowa da kowa ka qissatil mujami'i fi nahari ramadan kaman kissa wannan mutumi da bukhari da muslim suka ruwaito wanda yayi sadu da matarsa ya taki matarsa da rana a ramadana bukhari ya fitar da shi ya mishi babi babun idza jama'a fi ramadana wannan mutumin an ce wani mutumin mai suna da dai salama ko sulaiman ibnu sakhar al-bayadi bisa magana da da ibnu abbar ya faɗa a cikin al-mubhamat haka ibnu abi shayba ya rawaito a cikin al-musannaf da wasu malamai ibnu hazir da yake istibadun wannan magana ya yi maganganu akai to wannan mutumin da ya wannan abin da ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam halaktu halaktu na na halaka na shiga uku bai ce kai kaza ya ce ban da shi kai kaza ban da shi to zauna ya zauna aka kawo dabino aka ce ka je ka ciyar ya ce a ala afqara min ahli baiti ko wani lafazi makamanci wannan annabi ya ce mishi ka je ka ci a a ka je ka ci kai da mutanen gidanka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai kisa ce sananniya ko to wannan mutumin yanzu duk abin da ya faru a cikin wannan kissan ba bai shafe shi shi kadai ba fa inna tilka qissa dalilun ala anna man kana مثل هذا ذلك الرجل لا يجد ما يتصدق به كفارة لإتيانه لأهله في نهار رمضان أن تلك الكفارة ساقطة عن عنها idan mutum yayi fada irin wannan kuskuren kuma ba yi da abin da zai ciyar to shi ma kafaran ta fada akan shi kuma idan aka samu shugaba ya samo wannan abin ta wata hanya ya bashi ya halasta shi ma ya juci shugaba ya ce mishi to kaje ka ci wala yakunu zaka hadha al-hukmu khassan bi dhalika ar wannan hukunci bai kamance shi a ce shi kadai ba illa idza ata ma yadullu ala anna dhalika al-hukma khassun bi sahibi al-qissa amma idan aka samu wani dalili a cikin kissa wanda yake nuni zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance wannan mutumin da wannan kissar to ya zama hususiya gare shi kenan kaman yaya mithlu hadisu abi barda ibnu ibnu niyar an annahu sala nabi sallallahu alaihi wasallama hal yujzi'uhu dhabhu jaz'a fil udhiya hadisin wannan kawun albara ibnu adib wanda aka zo masallaci sai ji manzo Allah sallallahu alaihi yana wa'azi yana cewa kada wanda ya yanka dabba sai an dawo sallah wanda ya yanka kafin sallah bata yi ba shi ko sai ya ce ya rasulullah fa inni nasaktu shati qabla as-salah yace to ya manzo Allah ni fa na yanka akuya ta tun kafin sallah wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa shurbin na san cewa ranar ciye-ciye ne da shaye-shaye wa hababtu an takuna shati awwala ma yudhu fi baiti haka yace ina so ya zama na fara yanka dabba ta ne kafin kowa a gidan fa dhabahtu da haka na yanka yace wata gaddaitu qabla an atiya ila sala sai ma da na ci abinci shi bai jira wai sai ya ya yanka an ba shi hanta ko wani kokogoro ba ya riga ya ci abincin shi sai annabi ya ce amma ina da wata yar akuya yar batala ta ma fi soyuwa a guna fiye da abin da na yanka sai annabi ya ce mashi na'am ka je ka yanka walan tujzi'a an ahadin ba'dak amma kada wanda ya sake haka bayan kai to yanzu kaga wannan annabi ne ba shi wannan mafita din sallallahu alaihi wasallama annabi ba shi wannan mafitar to shi kadai ta shafa da haka ba a yanka jaz'a sai in ta kai shekarun ba za a yanka ba sai ta kai shi kuma ya yanka alhalin ya goya wannan fatawa aka bashi to yanzu shi nashi ya zama khususiya kenan ba za a yi itibari da hukuncin shi a ce kowa ya ba amma in dai ba irin haka ba duk hukuncin da mutum ya je ya tsokano aka faɗa mishi da ya shafi sauran mutane waɗanda labari yake musu domin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shari'a ce ta mutum ɗaya ba shari'a ce ta dukkanin al'ummar duniya gaba ɗaya wanda ya ji labari zai aiki ita alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Ali dina kaga kabarin mushriki ka mishi bishara da wuta to yanzu aikin bai tsaya kan sayyidina Ali ba radiyallahu anhu ya shafi kowa cikin musulmi za mu saurara nan sai Allah ya mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh